أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna maraba da ɗaya daga cikin manya-manyan malumanmu a wannan jiha jihar Bauchi a ƙasa tamu Najeriya ba ma a ƙasa tamu Najeriya ba ma jiha Bauchi ba bal a ƙasa ƙasar mu Najeriya baki daya wanda shine bakon mu a wannan masallaci da zai kaddamar mana da nasiha akan maraba da Ramadan wanda shine Dr. Usman Ibrahim Suleiman Giyade wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da suke da'awa a wannan ƙasa tamu Najeriya wanda kuma kirriji ne ɗaya daga cikin tsofin ɗalibai ne ta jami'ar musulunci ta Madina wanda tun shekaru a baya mun sha halattan daura da suke karantar da mu a garuruwa daban wanda ba har yanzu ba su gushe ba suna wannan gwagwarmayar wanda har a wannan shekarar ma da aka kaddamar da daura ta arewacin Najeriya a jihar Bauchi suna daga cikin maluma da suka karantar a shekarun baya kuma ba wanda zan ce kusan sama da shekara goma sha ba su gushe ba suna karantar da ɗalibai kamar yadda muka halarci daura da aka suka kaddamar a garin Azare a nan na zama 2007 haka kuma a garin Misau haka kuma a garin Bauchi kafin Allah ya kaddara mu samu admission a wannan jami'a mai albarka jami'atul islamiyya bil madinatul munawwara jami'ar musulunci da take garin madina dakta yau zai mana muhadara ne ko zai mana wa'azi ne ko zai mana tunatarwa ta yaya mutum zai yi marhaba ga wannan wata mai albarka da muke fuskanta wanda bai fi kwana kaɗan ba wannan wata za mu fuskance shi to wannan watan a wannan muhadar za ta kasance ne ko kuma topic da za yi dokta zai magana kai shine maraba da watan ramadan ba tare da tsawaitawa tsawaitawa ba zan mika wa dokta abin magana muna fata Allah ya datar da shi da mu baki daya a cikin abin da zai fada kuma ya amfanar da mu baki daya a cikin abin da dokta zai fada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sai haka ake san ina ta gani mutane suna yawan taɓa sa su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da janjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci mai albarka Jami' Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dake wannan unguwa ta ta tare aliko a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum a jihar ta Bauchi a wannan masallaci kusan wani ikon Allah wannan shine rana ta farko da na shigo cikin masallacin nan duk da cewa masallacin ina tare da shi saboda abubuwa da yawa na program da ake gabatarwa a masallacin nakan saurara a social media musamman khutubobin da katafaren malamin nan malam Anas Adam yake gabatarwa a wannan masallaci ina gani ina saurara a social media Allah maɗaukake saka da alkhairi har da sabunta masallacin da aka yi tun wancan kafin a sabunta din har sabuntawa da aka yi Allah maɗaukaki bai taɓa nufa dai na shigo wannan masallacin ba sai yau kuma masallacin yana zuciyata iya illa iyaka dai Allah maɗaukaki bai nufa ba yau kusan karfe uku na yamma muna cikin jami'a muna ta wasu ayyuka dr shu'aibu abubakar idris abu abdurrahman wanda aka fi sani da almuhaddis ya ce an gayyace shi gabatar da karatu a wannan masallacin amma wata matsala ta bijiro masa wanda dole ta fi bauciyo saboda zai yi sammako da asuba zai yi wata tafiya ya ce da allah idan zai yiwu da Allah na wakilce shi a wannan masallacin to ni ma da nawa matsalolin amma dai haka daga cewa duk da dai matsalar tasa ta fitawa na haka na ce insha Allah ta'ala duk da cewa a telar raƙumi ta yi nesa da ƙasa kamar yadda ake faɗa an ce gurbin ido ba ido ba ne wannan babban malamin hadisin abin da ya yi ba zan iya yi ba ba matan da wakilci ne dama ba lalle ya zama wakili ya kai wanda ya wakilta ba ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka wannan masallaci jagororin waɗannan wannan masallaci Allah ya ƙara musu albarka waɗanda suke ba da gudunmuwa wannan masallaci da limamai da ladanai da masu karantarwa da shugabannin kwamitin masallaci da dukkan membobi da masallata duka Allah madaukake musu albarka abinda malamin ya ce zai yi mara bane da babban bakonmu da yake fuskantarmu shi ne watan ramadan kuma lallai wata ne da ya kamata a yi maraba da shi damuwa da gaikayi akan watan ramadana zai zo matsala ce kuma jahilci ne na ga wani matashi a facebook ya rubuta cewa na yi mamaki daga mutane wai suna cewa suna murna da farin ciki wata ramadana zai zo ya ce shi wai ba zai munafurci ba gaskiya shi ba zai munafurci ba shi bai ga abin da zai murna ba azabar da ake sa yunwa da kishirwa wai shi ba zai munafurci ba zai faɗi gaskiya ya ce to a yanzu ne kai munafurcin domin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama albishir yake wa sahabbai idan wata ramadana ya tunkaro hadithin abu huraira cikin musnad na imamu ahmad da sunan na al'imamun nasa'i al-mujtaba min sunan yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ramadana yazo yakan ce wa sahabbai atakum ramadan shahrun mubarakun tusaffadu fihi shayatin tuftahu fihi abwabus samaa wa tughlaqu fihi an-niran lillahi fihi laylatun khairun min alf shahr man hurima khayraha faqad hurim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama albishir yake wa sahabbai yana ce musu ramadana ya zo muku wata mai albarka da wata mai albarkan shine ba za ka yi farin ciki da zuwansa ba watan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa shaharun mubarakun akwai wani wata ne da annabi ya ce masa shaharun mubarakun in ba shi ba wata ne mubarak da nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dama ya za'i wata ramadana bai zama mubarakun ba tunda a cikinsa aka saukar da kitabun mubarak wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah madaukaki shi yace alqur'ani littafi ne albarka ita ku albarka ana sanya ta wajen albarka ne shi yasa Allah madaukake tattali watan da zai saukar da alqur'ani bai saukar da shi a kowane wata ba sai watan da manzon Allah ya ce mai albarka ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace wata ne mai albarka shi yasa yake albishir wa sahabbai da zuwansa da haka farin ciki da zuwan watan ramadana imani ne bakin ciki da zuwan saraunin imani ne na ga wanda aka ce an ga watan ramadana ya ce mun shiga uku wallahi wannan ba labari aka bani ba da kaina na gani a kasuwa shekaru daiwa da suka wuce da ka gani dai ka san mutumin kauye ne jahilci ya masa katutu ana cewa ga wata nan yace mun shiga uku raunin imani jahilci ai jahilci yana rauna da imani har ya karar da shi ma watan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ce mai albarka ne ya ce a cikin watan fa ake kama shaidanu a ɗaɗɗaure tusaffadu min al-asfadi wa akharina muqarrarina fil asfadi mari sasari akan ɗaure shaidanu a wata riwaya marar zutu shayatin kan gararru daga cikin shaidanun yasa wasu malamai suka ce ba dukan shaɗanun ake ɗaurewa ba kangararrun ne wanda suka faɓatar da mutane amma akwai 'yan ƙananan ƙananan ƙwari za su rinka yawo su zu wani ƙaramin ƙwaro shi ba sai su make shi mai imani sosai wayannan 'yan ƙananan ba za su yi masa tasiri ba amma mai raunin imani da yawa wayannan 'yan ƙananan ƙananan ma sai su rikita shi wasu ma suka ce ai abin da yasa kake ga duk da cewa an shiga watan ramadana amma ana samun ana sabawa Allah madaukakin sarki suka ce shedanu ana daure su tabbas amma ka san wani yana daure ba in ya samu wani jigar jigar ce make shi da kafarsa ce masa tafiri haka a daure baka ji bahaushe yana cewa wani yana daure ke kunce wani ba wani yana daure shi a daure ki a ba sai kunce ka wani wai an kashe fcc daga an tara wasu ana ta magana wannan ana magana miliyan 100 wannan miliyan 50 wannan miliyan 20 ake tuhumarsa da shi sai ce dan Allah duk wanda yake daga miliyan 100 sama da Allah ku tattara duk in sallame su kuce diya biya musu kudin su wuce a cigaba kasu bata masa lokaci akan kes din miliyan 100 to shedanu da suke dauran ma za su iya tasiri wa mai mai raunin imani sannan akwai kanana kanana suna yawo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace tuftahu fi abwabus sama a cikin watan akan bude kofofin sama a wata riwaya tuftahu fi abwabul jinan yake aljanna a sama take gidajen aljanna ma sama ne darajat ne shi yasa Allah ya ce wa likullin darajatun mimma amilu gidan wuta kuma ƙasa ne shi ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari ƙasa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi yace yan aljanna an san shiga aljanna za a ce iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna akhir manzilataka inda akhir atin taqrawa hawa sama ake gidan aljanna sama ne wanda ya fika sama ya fika nima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza sa'altumullaha aljanna fasaluhu al-firdaus innahu al-janna wa awsatuha ومنه تتفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذاك روجي الله الجنة دوسي domin ita ce kololuwa to wannan kasancewan aljanna a sama take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace tuktafu fi abwabus sama a wata riwaya yace tuktafu fi abwabul jinan kofin aljanna malamai suka ce abinda ake nufi da bude kofofin aljanna kuma saboda yanzu yanzu nan za ka yi wani ɗan aiki alkhairi ƙarami sai a bada kwakin aljanna sai rubuta ka ‘yan aljanna ba wuya yanzu nan za ka yi aikin da za a sa ka aljanna tufta hufi abuwa buljan wato gula kofin niran wuta kuma a rirrife kofofin suka ce abinda ake nufi da ƙofofin wuta a rirrife Allah maɗaukakin sarki zai ta gafara wa bayi wani ya yi laifin da ya cancanta a sa shi a wuta amma za a yafe masa Allah maɗaukaki zai ta ‘yanta mutane ba wanda yake ‘yanta mutane daga wuta su zama ‘yan aljanna sai Allah maɗaukakin sarki a ƙidar halin sunan kenan to irin yadda kuke ganin cewa wasu malaman dariƙa suke yin tukwicin aljannan nan wanda wani zai zo ya ce iya nan ku gaba daya wani ya zo taro ana zuwa wani ya daga kai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi wani sai yanzu kabo ai dazun nan shehu ya ce duk ko an ba shi aljanna kai baka samu ba mu wannan mun san ba wanda yake yin sa sai waye sai Allah aqidar mu shine annabawa wasa ba da aljanna wa yake bayarwa Allah mu shi kadai yasa wani mutum da yazo ja annabi sallallahu alaihi wasallama yace as'aluka murafaqataka fil janna ya ce annaba ina roƙonka na zama ga niga ka a gidan aljanna annabi ce awa gairu zalik ko dai wani abu wannan bai na da girma a ce ga niga ka ya ce ni da abin da nake so kenan kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce fa'inni fa'inni bi kasratis sujud to ka taimake ni ta yaya ka je kai ta sallah da aikin alkhairi ne za ka iya samun mai za ka iya samun aljanna amma in ba ka yi aikin alkhairi ba man baɓa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sai mai da shi baya dangantakarsa ba ta tura shi gaba to haka Allah madaukaki zai yi ta gafarta wa bayi shi yasa aka ce kofo kofofin wuta rufewa ake kaman saboda kaman ba wanda zai shiga duk wanda ya bar gidansa a buɗe to alama ce ta kyauta larabawa in za su yabi mutum sai ce ai wani gidansa kullum a buɗe ki baya ruwa kenan baya ruwa wani da zai zo a bashi abinci ko a bashi ruwa sai ce gidansa a bude yake amma an kaji an ce wani gidansa a rufe to maruwaci kenan dan duk wanda ya bude gidansa to ya yadda abu shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin yan aljanna yadda za su je aljanna da yau yan wuta yadda za su je wuta su yan aljanna kafin ma su je an riga an budi tontuni wasiqal ladina taqaw rabbuhum ila aljannati zumaran hatta idza ja'uha wa futtihat abwabuha lokacin da za su je ma kafin su je ma an riga an bude kawai shiga za su yi in ka ga mutum sai ya zo wuri kafin abu da ya bace shiga ai karamin kwaro ne gwamna ya taho a ce sai ya zo bakin kofa abu da ya masa ne kafin ya zo dundun an buɗe an yi kiliyar da waje amma ka ga rufe ana cewa sai a buɗe wani ma to ai karami ne a ce ku buɗe ga wani nan ku buɗe masa to shi ɗaya fa zai shiga shi ɗaya zai shiga yana shiga wuf a rufe a can wani a ce ga wani ma ai duk wannan ƙananan kwari ne ai amma manyan kwari kafin su zo an bi protocol tuntuni an daidaita waje sun shiga to Allah madaukake ce hatta idza ja'uha wa futtihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tubtum khadwa khadkhulu wa khalidin amma su yan wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zubaran hatta idza ja'uha futtihat sai sun je a bude Allah ka sa ba mu za a bude ba wannan wurin ba ba bukatan wannan wutar Allah ka sa a bude mai gidan aljanna kafin mu je ma mu shiga to Allah madaukakin sarki zai bude kofofin aljanna ai ta rubuta mutane wani aljanna wani aljanna a cikin wata ramadana kuma wannan a ce baka farin ciki da shi ba da me zaka farin ciki a rirrufe kofofin wuta ai ta gafarar zunubai ai ta gafara ai ta gafara ai ta yafewa mutane Allah madaukaki ya yi tanadi a cikin sa na wani dare wanda dare ne guda ɗaya amma ya fi wata dubu inna anzalnahum fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahrin dare ɗaya ne amma ya fi wata dubu Allahu akbar malamai suka ce kenan fa da a baka shekara dubu da a baka wata dubu ka bauta wa Allah madaukakin sarki gara a baka lailatul qadr shi kadai ka bauta wa Allah dan Allah ce khairun yace khair af'alu tafdhil ne yafi shi ba fa cewa aka yana daidai da wata dubu a yafi wata dubu a ce ba ka yi murna da wannan ba da me za ka yi murna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin yace man hurima khairaha faqad hurim duk wanda aka haramta masa alherin da ke cikin wannan daren to an haramta masa alheri mai Allah karka haramta mana alheri wannan yasa tarbiyyan magabata na kwarai farin ciki da murna da addu'a Allah ya isar da su Ramadana haka suke kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan haka wanda daga cikin magabata yace yace manya-manyan magabata na kwarai yace wata shida suke suna addu'a Allah kai su Ramadana suna Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allah isar da mu idan an yi wata shidan kuma wata ramadanan ya zo su sake wata shida suna addu'a Allah ya karba musu ramadanan da ya wuce kenan tsawon shekara magabata na kwarai ba sa mantawa da ramadana اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان الله ka kai mu wata ramadana kuma ka ba mu ikon aiki na gari tare da imani da ikhlasi jama'a duk wanda Allah madaukake raya shi sai wata ramadana kare wasa kare sakaci duk watan ramadanan da ka riska ka ɗauka cewa shi ne ramadanan ka na ƙarshe don ba ka da tabbaci wani zai zo da ka gobe ka yanzu watan ramadanan ma cikin mu ba wannan ka bashi alkur'ani ya rantse zai rantse zai kai in ku akwai mai gwada wato malam faisal ko za a ɗauko a zagaya mu gani ko wani zai tare a raudu da ka ya gwada sa'arsa ka zalla ba a masa wasa ku to duk ramadanan da ka riska ka nemi yardar Allah maɗaukaki cikinsa kamar shi ne ramadanan ka na ƙarshe don ba ka da tabbaci rayuwar duniya gaba ɗaya magabata suka ce kwana uku ne jiya ne da yau da gobe cikin nan ba wata rana jiya shine duk abin da ya wuce sunansa jiya yau kuma shine lokacin da kake ciki yanzu duk abin da bai zo ba kuma sunansa mai gobe to rana ɗaya ce taka a cikin guda uku ita ce yau duk lokacin da ya wuce ya zama jiya kuma da ya wuce din ya rage wani abu ne a cikin rayuwarka inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha fa kullu yawmin madha naqsun min al ajali farin ciki muke yi da ranaku da suke wucewa muna Allah Allah juma'a ta zo asabar ta zo kana da wani uzurinka da zaka yi kana farin ciki yau din ta zo gobe ta zo ashe kullum rana ta wuce naqsum min al-ajr rayuka ta rabu yasa wani malami ce ni mun taba ganin mara lissafi irin mai bikin birthday ba a ina za a yi biki saboda birthday sai a bikin bakin ciki yi shekara ta ragu a cikin shekarun kafa ka cinye daya inda arba'in ne ya zama arba'in da daya in hamsin aka ɗeba maka saura tara in ka gara ɗaya saura takwas in ka gara ɗaya saura bakwai duk wanda Allah madaukaki ya raya shi kai watan Ramadana ya rage burace-buracen duniya ya fuskanci lahira ibdul jauzi rahimahullah yana cewa bai kamata a ce mutum ya yi wasa da ƙimar lokacinsa ba mai daraja lahaba ƙiftawa karka yadda yana daga ce abin da malamai suka nassanta suka ce kurakurai da yawa da mutane suke aikatawa idan ramadana ya tunkaro sun fi shirya maganar na'ami ci da sha fiye da yadda ke shirin ibada wannan matsala ce yanzu wani nan ya yi shirin shinkafar da za a ci waken da za a dafa wani harka jin da za a dafa diya siya eh wanda bulala ba ta shige shi sosai ba har da kaji wani aboki na ce a shi har ya zuba kajinsa na na azumi na ce a kai ba ka ji jiki ba ai ba kuwa ke cirowa kaji ba tamma masu kudi sun gama fi komai yanzu komai sun gama amma bai shi tanadin cewa mai zai karanta na alkur'ani ba bai yi ba wani yana da wadata bai yi tanadin cewa mai zai raba wa mabukata ba bai yi ba duk bai wannan tanadin ba tunaninsa kawai inda za a ɗaya wasko a gidansa shi da iyalansa kawai ka shirya wa wuninka kowane wuninka na ramadana ka shirya masa mai za ka yi cikinsa asara ce mai yawan gaske ta tafi wunin ya tafi ko dare ya tafi wallahi baka yi wani aikin alheri a cikinsa wanda za ka nemi yardar Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya abdullahi dan umar kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil ka zauna a wannan duniyar ka annaka garibun kamar bako kamar dan cirani yanzu mutumin da ya zo baro garinsu ya zo ya dan kakkaɓo wani abu ya koma ko mutumin da ya zo sada zumunci zumunta a Legas yake sai ya zo azare kawai zuwa ya koma kaga yana sayan gidaje aka yi mamaki garib ne annabi ya ce kai wa abiru sabilin ma kawai zuwa yayi da motarsa zai wuce daga Kano zai tafi Maiduguri aw abiru sabilin ne kawai sai ya tsaya zai gara mai a gidan mai sai ga wani gangararren gida a gefen a gefen hanya ana cirgi sai ce tsaya bare siya ai kai mamaki kace wannan me zai dishi bai san gari ba shi ba dan gari ba bai san dawar garin ba ba zama zai a garin ba ai ka ce wannan ba wauta a ciki kuwa ai gare je garin da ya sani ya san darajar gida ya san yaya in haya zai bayar yaya ake bada haya a gidan yaya amincin garin yake yaya kaza yaya kaza kafin ya saya abiru sabil shi ne abdullahi dan umar yace to ni tunda naji wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam na fahimci abin da yake nufi idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah idan ka wayi gari garin Allah ya waye maka to duk abin da kake da dama na alheri samu kai gargace sai yamma dan baka da tabbacin za ka kai yamma inda yamma ne ka tuno wani aikin alkhairi tashi yanzu ka je kai dan baka sani ba za a wayi gari kawai ba za a gari gari kai yanzu ba kwanan nan ba sai ga tsohon sanatan bauchi ta kudu ba wani jinya mai tsanani da yi da aka sani ma amma kawai sai ga shi kwana ƙari ana ta shirin 2027 kaga rayuwar fuke ne to kaga mai kudi ma an dauke shi balle kai talaka kwarai kuwa inda kana ganin cewa inda zai ba da miliyan 500 a kyale shi ba zai bayar ba ne to kai ko 500 aka ce ka kawo ba za ka yi haɗo ta ba ba ka yi tsammanin za a barka wallahi a duniyan nan babu abin da yake bani mamaki wa ɗan adam irin yadda wato ɗan adam burace-buracen duniya suka mantar da shi bai san yaushe zai mutu ba wannan abu akwai mamaki a cikinsa duniya ne fa take shagaltar da mu sai mu manta wallahi muna fara rayuwa ne ba mu san yaushe za mu mutu ba cikin mu duk ba wanda ya san yaushe zai mutu kuma dai mun yadda dai ba za mu mutu ko mu ya yadda ba a taɓa samun wani kafiri da kafircinsa ya rika yau wanda ya ce saboda tsabar kafirci shi ba zai mutu ba ba ta samu ba ya dai a ce wani kai kaza za ka daɗe amma dai ba za a ce ba za ka mutu ba ya ce an kana yin kaza kana yin kaza za ka daɗe amma dai ba za a ce za ka zauna imaninka baya sa a barka dan da an bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun duk wanda yake da damar da zai yi wani aikin alkhairi ne mu kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki yayi dan ba jira ake yi ba ba jira ake yi ba kuma ba mai maka abinda baka yi bakar kai tsammanin wani je maka shi ko zai maka ne ba kaman da kanka ba ta wuce ce zuwa da kai ya fi sako kai da kanka wani masallaci aka nuna min a abuja ana gina masallacin aka gaya min tarihin gina wannan masallacin wani bawan allah ne attajiri mai kudi kafin ya mutu sai ya bar wasiya ya ce a ɗauki wani kaso na kudin da zai yake da su a gina masa masallaci ya faɗi kaso kaza na manta kashin kudin da ya faɗa percentage din wallahi da ya rasu iyalansa suka haɗu suka ce su ba su san wannan ba wata matarsa ce guda ɗaya cikin matansa hudu ita ce ta ja ta tsaya ta ce wallahi sai an zartar da wasiyar wani ta shiga kotu aka dinga bugawa Allah ya ba ta ta yi nasara ta ce a ikon Allah mai yawa lokacin da yake naman ba ita fi so ba ya zai yiwu a shega na mai sansa shi bai sani ba wata tana ta masa zaƙin baki ya ɗauka ita ta fi sonsa da kama gwamnansa ta ce i love you ya ɗauka da gaske ne a shega mai sonsa nan Allah ya taimake ta ta yi nasara aka ware kudin aka gane gina wannan masallacin to kai baka da tabbacin zaka samu irin wannan matar ma baka da tabbas mu dauki darasi a wajen magabatan mu na kwarai irin yadda suka dauki watan ramadana ina jan hankalin yan uwana almajirai da malamai wallahi muna sakaci mai yawan gaske sai ka samu almaziri ko malami ya sa program kaman biyar shida a wuni tafsiri da safe tafsiri da hantsi tafsiri da yamma tafsiri da daddare tafsiri da kaza shi ba shi da lokacin da zai yi wata ibadar da ta keɓance shi shi kaɗai wanda aka samu manzan Allah da sabai suna yi wala wannan kuskure ne ka takaita wa kanka al'imamu malik ibn anas radiyallahu ta'ala anhu rahimahu shahararren malamin hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗin na a madina amma idan wata ramadana ya zo duk almajiri a duniya buwa zuwa suke wajen su karatu amma ramadana ya zai ce wannan watan qur'ani ne kowa ya aje ba mai zuwa wajen su karatu kawai sai duku ba wajen karatun alqur'ani in ka ce ai karatun da ake karantarwa muke yi mai amfanar da mutane ka bi su sanin wannan ne ka bi su sanin wannan ibadar da zaka yi tana da matukar tasiri a cikin watan ramadana ba cewa ne fa kai tafsiri ba ba cewa ne karka je lecture ba amma ka dauki dan daidai wanda zai baka dama ka rinka kadaita tsakaninka da ubangiji kana karanta littafin Allah ka rinka samun lokacin da zaka yi sallar dare aikin kwakwalwa ya fi kowane irin aiki jijjiga jikin mutum in kana tafsiri uku kowane sai ka yi research kwakwalwarka ta yi caji ta yi caji wallahi malam in ka kwanta inda ka san mushi haka za ka yi ta barci ɗan dako sai ya fi ka kuzari al'imam ibn rajab alhambali rahimahullah ya ce yadda aka ruwaito magabata suna karatun alkur'ani a cikin watan ramadana ya ce wallahi ba don isnadi ne gangariya isnadai ne kyawawa nagartattu aka ruwaito ba yace hankali da ba zai dauka ba ya dinga kawo athar ingantattu yadda magabata suke dukufa wajen karatun alkur'ani tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu masu kwana sallah a to duk dare sai ya yi karatu da alkur'ani gaba ɗaya yake sallar dare to kaga a wannan dole kwana sallah ne yuqatti'u al-layla tasbihan wa qur'ana ka gangaro irin sa al-imam shafi'i rahimahullah wanda aka ce khatma biyu yake sauka biyu take alkur'ani kullum wuni da dare a daren sa zai saukar alkur'ani a wunin zai karatun alkur'ani har ibn rajab yake cewa shi yasa hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace man qara alqur'ana fi aqalli min thalathin la yafqahuhu yace ba hani bane da annabi ya ce duk wanda ya karanta qur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba ba wai hanawa ake a karanta ya ce a'a abinda ake nufi shi duk wanda yake so ya fahimci ma'anonin in karatu na fahimtar ma'ana kake to yi kaɗan amma in karatu tartilan kawai kake so ka yi ya ce to akwai auƙatu lokutan da su ake a karanta da yawa ya ce to irin lokutan ramadana ne al'imamul bukhari duk dare zai yi sallar tarawihi da ido talatin a cikin wuninsa kuma zai karanta alkur'ani ido da rabi kullum amma sai ka ga malami ko almajiri yana kokuwa da sauka guda daya sauka daya tun daga farkon ramadana suke kokuwa tana guje-guje da wata ramadana zai fita ya samu da ya je minar jinnatu wa naji kafin ya fita wannan fa mai gogari ne wani ko saukar bayi wannan ba daidai ba ne ku gyara mu riga yin sallar tarawihi ta gaske ƙwarai ba irin 'yan guntattakin nan ba ka san wasu sai su ce maka wai su ƙarawa a kan raka a goma sha ɗaya ko sha uku bida ne amma ka zo ka yi 'yan guntattakin rakawo'i lamtar kaifa waye kai sha ɗaya kuma wai irin na annabi yake a ba irin na annabi yake abinda ake so a sallar dare ka yi raka'o'i kaɗan amma ka ɗame raka'a an fi son haka in ba za ka iya yi ba kai rago ne iri na to je ka kyan raka'o'i da yawa ko raka'a ɗari ya halatta ka yi raka'a ɗari an ruwato al'imamu ahmad ibn hanbal tsakanin wuninsa da daransa yakan yarka a ɗari uku da haka ba inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani akan ƙari akan raka a sha ɗaya ko sha uku abinda na na aisha radiyallahu anha ta ruwaito shine tace ita bata taba gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara akan raka a goma sha ɗaya ba a wata riwaya sha uku an samu manzo Allah yana yin sha uku malamai suka ce in za ka yi doguwar sallah irin ta annabi ka yi adadin rakawo'in annabi to wannan ya fi amma an ba za ka yi doguwar sallah irin ta annabi ba to kai raka'a da yawa kun ga dai sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da yi da wasu daga cikin sahabbansa suka yi ruwaito irin su abdullahi dan mas'udin da wasu daga cikin sahabbai kun ga yadda manzon Allah yi a sallar daren sa ya karanta fatiha ya bude suratul baqara yana zuba karatu yace da naga manzon Allah ya dame yana ta karatu nace tab ina ga fasa yayi aya 100 aka yi aya 100 kawai ji manzon Allah ya wuce manzon Allah sai da yake karshen suratul baqara yace kawai sai na ji manzon Allah ya bude suratu suratul nisa'i suka ce nan ne ma aka gano ashe a sallah zaka iya gabatar da wata surar wata surar akan wata wasu ba suka ce a ya faɗi surorin ne kawai ba ya faɗi tartibi yadda aka yi bane amma dai manzo Allah ya karanta baqara ya karanta nisa ya karanta ali imrana duk ya karance su izu goma sha domin kaga suratul nisa'i tana karewa ga cikin suratul ma'ida ne ma'ida ko ba za ka same ta ba sai ka wuce izu goma manzo Allah duk arka da yi kuma kai ka zo kai alamtar kai ba dalil ila fuka ce irin ta annabi kake yi ce salatul laili mafna mafna sallar dare bibbiyu bibbiyu bibbiyu ake bai iyaka ba fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir bi wahidatin in dayan ku yaji yaga asuba ne zata to ya wutri kenan kaga ya tayi ba iyaka an samu cikin malamai wasu da suka ce karawa akan hakan bid'a ne amma kuskure ne Allah ya fe musu Allah ya fe musu magabata ba su ce bid'a bane magabata ma suna yi ka mai da hankali tun yanzu kaga cewa wani tsari za ka yi wa kanka kowane masallaci ne za ka je a ware a ɗame a yi tarawihi ko kuma wani tsari za ka yi bayan an yi tarawihin masallaci kai maka ƙara naka a gida ka san dai na daga cikin abin da ya kamata ka mai da ka ba shi muhimmanci sosai sallar dare a cikin watan ramadana bayan karatun alkur'ani wanda Allah maɗaukake raya ce kai shi watan Ramadana arzikin da Allah maɗaukake ba shi na wannan zamanin mai tsada ya fi ƙarfin ya bar shi a wasa ya tafi ina jan hankalin matasa masu hirar banza wani lokacin talauci ne da rashin abin yi to in Allah ya kai mu Ramadana lokacin addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace cikin mutane guda uku da ake karban addu'arsa as-sa'im hatta yufdir mai azumi har sai ya sha ruwa addu'arsa karba ake yi dan haka in aikin ri ka rasa yanzu ka samu aikin yi ka zauna kai ta addu'a yan fararen motocin nan suke wucewa kana cizon yatsa ka roki Allah riba biyu roƙon da kake yi ibada ne kuma Allah zai zai amsa maka ka jira lokaci kawai yan fararen yan matan nan ma da suke wucewa duk kana gani kana shadiyan yawo su ma duk lokaci ne naka roƙa ta yi tiyawo da takardar ka ta digiri har ta zama kamar takardar tsire saboda tsabar da ti da yawo da ita da kake duk lokaci ne zaka roƙi Allah ya baka mafita akai kana so sana'ar ka ta bunƙasa duk lokaci ne da zaka zagi kai ta addu'a ka samu ladan ibada addu'a huwal ibada haka annabi ya ce in kana so ka san menene ibada ta hakika ma annabi ya ce addu'a ce to gashi kana ibada kuma gashi za ka samu biyan bukatarka ka tsarkake zuciyarka ka nufi Allah ka roƙa da yaƙini Allah zai baka abin da kake nema haka nan lokacin da ka sha ruwa hadithi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama inna lisa'imi inda fitrihi da'watun la turad mai azumi yana da wata addu'a da ba a mai da ita lokacin da ya sha ruwa wasu suna cewa dab da za a sha ruwa ne wasu suna cewa a bayan an sha ruwa dalilai suna nuna bayan an sha ruwa ne to amma dab da sha ruwa ma duk hada duk lokacin addu'a ne ko ina ta faɗi ka zama karago ko ina ya faɗi ta faɗi baya ka samu sharaful makan wa zaman ɗaukakan lokaci watan da ake cikin wata ne mai albarka mai girma mai daraja kuma kana cikin mafi girman ibada shine azumi wanda Allah madaukake ware yace wannan ta nasa ne duk sauran ibada Allah bai ce nasa bane yace as-sawmu li yace amma azumi nawa ne wa ana ajzi bi ni na san irin sakamakon da zan yi wa bai jama'a duk wannan dan mu fahimci cewa watan ramadana in yazo fa wallahi tallahi in muka yi wasa mun cuci kanmu wallahi in muka yi sakace mun cuci kanmu mu nuna muhimmancin ramadana wa iyalanmu mu nuna musu damuwa da ibada ya fi damuwa da bagara riga sallafa damuwa da bautar Allah da zai a cikin watan Ramadana ya fi muhimmanci akan ɗinkin sallafa muna barin mafi girma muna dauko kaskantacce wal akhiratu khairun wa abqa magabata sun fahimci wannan shi yasa ka iya cewa kauracewa duniya suke gaba ɗaya in ramadana ya zo wannan yana daga cikin sirrin da yasa suke itikafi da suka koya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yadda suka ga irin annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai da hankali shi fa annabi dama kullun cikin ibada yake kana yadhkurullaha fi kulli ahyani haka da Aisha tace annabi koyaushe a cikin ambaton Allah yake amma duk da haka in wata ramadana ya zo manzan Allah ƙara zage damtse yake babu cikin watan ramadana ba lokacin da manzan Allah bai yi tukafi ba ya yi agoman farko ya yi agoman tsaki ya yi agoman ƙarshe a ƙarshen rayuwarsa ne koma yana yi agoman ƙarshe amma da agoman farko yake yi tsammanin salilatul qadr a cikin goman farko suke yana yi tukafi a goman farko sai ya fahimci ba goman farko ba ne ya koma goman tsakiya wata shekara ya yi goman tsakiyan sai aka nuna masa lalatu kadar nan fa a goman karshe yake kawai annabi sai ya tazarci ya yi ishirin aka nuna masa tun daga na annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar itikafi hatta faraka duniya bai tabbar itikafi ba har ya bar duniya tun da ya koma goman karshen nan aka nuna masa a goman karshe suke annabi bai tabbar itikafi ba har ya bar duniya shekara ɗaya ne manzon Allah bai yi itikafi ba shi ma sai da ya rama ya shiga itikafi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai matansa zuwa suka ce za ta shiga wannan tace ita ma za ta shiga wannan ma tace za ta shiga annabi ya ga tanti tanti tanti dama tanti yake yi in zai zo wutar lantarki ce dama ma na gane lokaci ba da zan gane lokacin da muka fara abin in yi minti na yanzu ba da haka kaga wannan dauke wutar ma yana daga cewa wanda ya kamata mai da hankali mu rinka addu'a Allah ba mu shugabanni na gari ko ba haka bane wutar lantarki ta zauna amma kasashen da ake ganin cewa mu muka ba su wutar lantarki su suna nan da wutar su mu kuma mu muka ba su wai ka bada abu kuma kai magana jar a baka ka kasa gane menene ki faru da haka ƴan uwana lalle dukkan cikinmu wanda Allah maɗaukake masa arziki ya shiga watan ramadana to Allah maɗaukake ya masa arziki mai yawa yanzu ya rage nasa imma shakiran wa imma kafura Allah ya baka arziki mai yawan gaske ya baka dama mai yawan gaske yanzu sai in kai kai wasa da damar da Allah maɗaukake baka Allah maɗaukake ya jarrabe mu a wannan zamanin da wata aba mai ɗauke hankali matuƙa ita ce waya wannan wayar wallahi sai mun mata da baibayi idan wata ramadana ya shiga ka yi tunanin me za ka yi wa da baibayi da yaya za ka yi wa wayarka da baibayi idan watan ramadana ya shiga ka sama wa kanka lokaci in ya zama dole sai ka duba waya sai ka shiga facebook whatsapp to ka keɓance musu lokacin da za ka rinka yi kar ka yadda lokacin ka yi ta tafiya a aikin banza har ka social media na yanzu kana shiga video sai ya kawo maka wani sai ka yi ta tafiya kai ta tafiya har ta kai ga inda baka so ba na ga wani alaramma da ba shi da babbar waya sai babbar waya ya yi facebook ya ce ranar kawai ya zauna yana yin facebook yana ta ganin bidiyo ya ga wannan bidiyon ya wuce ya ga wannan bidiyon ya wuce ya ga wannan bidiyon ya wuce ya ce kawai sai ya ji ana salatu khairun minan nau ya ce ai wallahi da safar jini sai da wayan na kasuwa da ce ta saboda ta dauke masa hankali ya ga cewa za ta raba shi da abin da ya gabata yi a za a dauke wuta muna magana akan itikafi sai na manta kuka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shekara daya da bai yi itikafi ba sai da yi qada'i lokacin da ya ga tantin matansa ya ga tanti tanti tan tanti shi a wannan nawaye aka ce na wance ne wannan nawaye aka yi ta faɗan matansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan ba itikafi suka zo ba ita kishi suka zo sai manzon Allah ya fita itikafi sai a watan shawwal manzon Allah ya ji biya yi tukansu to kai abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa dukuba a masallaci ya zauna duk bai sa mu gane cewa watan nan bai kamata a ce mu mu bari wata sa'a ko wani minti ya tafi a banza ba da haka ina ƙara jan hankalinmu duk wanda Allah maɗaukaki ya kai shi kafin watan ka tsara mai za ka yi ka san ƙudura da ikon da Allah maɗaukaki ya baka na gwargwadon karatunka a awa mai kake iya karantawa awa ɗaya a awa biyu mai kake iya karantawa sai ka ce to awa kaza zan yi karatu ka yi lissafi in akwai lokacin neman abincinka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma lokacin karatu alkurani kar ka yadda wani abu ya shigo ba wannan ba kar ka yadda don duk abin da ba a yi masa tsari ba to ba za a kai inda ake so ba kar ka shiga kawai da fauza da rashin tsari kawai ta ce eh zan shiga ina so da bana dai zan yi sauka goma ta yaya bai ka tsara sauka goma ba lokaci in dai baka da lokaci haka kawai abokinka zai kira ka a waya ce lawan kana ina ne shiga na da Allah zo mu je gidan wani mu kai masa ziyara to bismillah a wannan kaga ba inda zai je ai dole shi ka tsara Allah madaukaki ya kawo mu yanzu lokacin zamanin da tsara abin ba wahala kuma karatu alkur'ani nan yayi ya zama abin nan ko baka haddace ba ko ina kake zaka da wayar kama nan ka dauko akwai qur'ani a ciki su fa da aiki ne ka samu qur'anin ma ka karanta ma aiki ne ka mallaki littafin fa aiki ne da zaka mallaki littafi nan fa kusa kusa ba da dadewa ba mallakar littafi ba karama aiki bane amma yanzu musafi a masallaci ma akwai ba sai ka ne musulunci naka ba a masallaci ma an kabo kai zauna yanzu ka sa wa kanka duk sallah ma in kai za ka zauna kai karatu gwargwado kaza ka san duk sallah dai za ka bi masallaci zai taimake ka wajen ka samu sallah a cikin jama'a sannan kuma zai same ka zai taimake ka wajen tsarin kai tafi ko izu ɗaya ne kace duk sallah zan karanta izu ɗaya a kowane wuni fa zan karanta izu biyar in kai kwana goma ka yi izu hamsin a cikin kwana goma kana dab da sauki alkurani to kaga duk wannan saukin magabata ba su same shi ba duk ba su samu wannan ba nan nan ba da dadewa ba a sheik muhammad nasir din albani ya rasu shekara ta 1999 1999 shekara nawa ne yanzu ka ce mai 24 ko? kara ha? 26 rasuwarsa gaba daya amma yana ba ta labarin tarihin yadda ya karatunsa sai dai a littafi da farko aro in yi aron kuma a bashi lokaci a cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya ce ihya ulumuddin na al'imamul gazali yana ta ganinsa al-mujalla al-mana ana analysis akan littafin ya ce shi ku yana bai samu wannan littafin ya ce yana ta bincike yana ta bincike shi ne ya samu wani yana da shi amma wanda yake da shi ma lokacin ya ce ba a buga ba fa rubutun hannu ne shi ma yake da shi shi ne ya bani kwanaki ya ce na baka aro zuwa lokaci kaza ya ce shi ne na je na kwafe shi da rubutun hannuna ya ce shi ne farkon littafin da na fara mallaka ka ganin shekara 20 da na rasuwarsa amma yanzu Allah maɗaukaki ya kama da sauki ko ina kake so karatu a ko ina ka samu kanka za ka yi ko baka haddace ba amma shaidan maki gare mu to hanyar alkhairin da ta bullo shi kuma sai ya bullo da wata wata hanya ta sharri kuma wayar nan da akwai qur'ani a cikin ta akwai kuma facebook akwai whatsapp akwai tiktok ma wata kanwa uwar gamin tiktok yanzu nan za ta tattake ka baka an kara ba duk ta cinye maka lokaci baka yi aikin alheri ba abun koyinmu shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da sahabbansa da tabi'ai su ne ma'auninmu bari ka dan dubawa muna dan karanta irin rayuwarsu yadda suka yi idan wata ramadana ya zo yaya rayuwar manzan Allah take a cikin wata Ramadana malamai a wajen tafsiri da wajen karatuttuka rinka tunawa mutane duk bayan kwana biyu ka tunawa mutane ahwalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana maka wata Ramadana jami'a ce ta koyon kowane irin darasi kowane irin darasi abun koya ne a cikin wata Ramadana idan ka saba da karatun alkur'anin nan da kake yi to ai ko bayan ramadana ya wuce zaka ji abin da dadi da ɗanɗano zaka ci gaba sallan nan ta dare da ka saba da ita zaka ji daɗinta akwai inshirahu sadr ka ji farin ciki in kai sallar dare malamai suna cewa yana daga cin abin da ya kamata mutum yin idan wata ramadana ya tunkaro ya tuba ga Allah subhanahu ta'ala ya nemi Allah ya masa zunubansa saboda zunubai suna nauyaye mutum ya kasa yin aikin alkhairi zunubi yana suna zunubai suna sa ka kasa yin aikin alkhairi in zunubai suka yi maka yawa sai su tare ka duk aikin alkhairi ba za ka iya ba sai ka rinka jin nauyi ka rinka ganin sallah wahala ne karatun alkur'anin ya maka wahala sadaka ta maka wahala sada zumunci maka wahala zunubai ne suka yi maka yawa idan zunubai suka yi maka karanci to ayyukan alkhairi za ka rinka ganin su sauki shi yasa yanzu wani za ka ga cewa sallah wahala yake gani amma wani ba lokacin da yake jin daɗi kamar zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake gaya wa bilal ari ina bi haya bilal sanyaya mana da ita ya ce ina ma ju'ilar ƙurrata ainihin fisala an sanya mun sanyin zuciyata idan na shiga sallah daɗi da farin ciki haka manzan Allah yake samu idan ya shiga sallah to karancin zunubai yana daga cin abin da ke sa ka samu farin ciki da ibada ka rinka jin sauki ka rinka ji babu wahala fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami bil kirami falahu aka wani malami yake ce ku kamanta ku dan gwada ko da ba ku zama irinsu ba ko baka iya irin na annabi sallallahu alaihi wasallama ba baka iya irin na sahabbai ba ba za ka iya irin na tabi'ai ba kai ma ka kwatanta naka kai ma ka zama bayan tafiyarka ana misali da kai a zamaninka ƙoƙarin da wane yake yi magabata na ƙwarai idan har irin waɗannan lokuta masu girma suka zo fita kuka suke yi wallai kuka wani malamin mai yake cace wallahi na ga malam wane ya faɗi sunan wani malami ya ce na ga malam wane mun je filin arfa da shi rana tana ƙoƙarin faduwa yana kuka tana ganin wurin arfa zai wuce to haka suke yi manya-manyan lokuta masu tsada in za su fita bakin ciki suke damuwa suke yi amma al'ummanmu yau za a yi azumi 29 a ce ba a ga wata ba mutum yana guna-guni yana ɓata rai yana jin haushi wani ya shiga kasuwa ya gama cefanansa aka ce masa an ce ba a ga wata ba ya ce ba a ga wata ba ya ce ya ce tau ai ba ɗan iskan da ya ce hana na sallah gobe ya ce su dama wani ɗan iska ne ya sa ka azumin ma ba ka sa kanka ba ka yi farin ciki za ka ƙara samun lada za ka ƙara samun alkhairi mai yiwa ba ka sani ba 29 da ka yi ba a karɓa ba na 30 ne za a karɓa mai yiwa addu'o'inka da kai a cikin 29 ba a karɓa ba yanzu nan ne za a karba? kama duk wannan sharrin shaidan ne roƙi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu da digadiganmu akan hanyar gaskiya ya tsare mu daga sharrin shaidan da rundunarsa ya daidaita al'amuranmu ya ɗora mu akan tafarki madaidaici اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين da waɗannan 'yan kalmomi nake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya isar da mu wata ramadana Allah kuma ya arzuta mu da azumtan watan da imani da aiki na gari اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه مؤمنين مهتسبين اللهم ارزقنا صيامه وقيامه مؤمنين مهتسبين اللهم ارزقنا صيامه وقيامه مؤمنين مهتسبين اللهم اجب دعاءنا اللهم اجب دعاءنا اللهم اجب دعاءنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ دكتور عثمان إبراهيم سليمان جيادي muna godiya da wannan karantarwa da gwalagwalan kalmomi da aka gaya mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da dakta ya karantar da mu kafin a kira sallah na ga kamar an kawo tambaya idan dakta ya ba da dama za a ba da abin magana ga sheik saminu saboda ya karanta wannan tambaya da aka aiko
ba tambaya ba ba a tambaya bane wata bayar Allah ne ta rubuto a tana neman addu'a kan mahaifiyarta ba ta da lafiya ana tana neman addu'a wajen yan uwa a sa ta addu'a Allah ya ba ta lafiya sannan kuma tana addu'a a ta gaisuwa ga malam shine abin da ta rubuto
Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba mahaifiyar ta lafiya na bakar injiniya na'am eh lada kam dudde ne ba wani bambanci da da mushafin da aka duba da da waya ko aka duba da da, da takarda illa iyaka abubuwa biyu ne in ka ajiye waya ka dauki alkur'ani za ka fi samun nutsuwa kuma hankalinka zai tattaru a waje daya amma yanzu waya ba mamaki kana cikin yau ne kira ka a waya ya dauke maka hankali ko kuma shaidan ya riya maka dan shiga facebook mana ko dan shiga whatsapp kaga sai dauke maka hankali amma in ka ajiye waya ka dauki alkur'ani to lokacin da za ka samu nutsuwa ka mai da hankali kai karatun kan da ya kamata Allah ya taimake mu
Allah ya saka da alkhairi za mu gayyaci ciyama na kwamitin wannan masallaci domin ya zo ya isar da jawabin godiya a madadin wannan kwamiti madakta sannan kafin karusowa ciyama akwai takardar sanarwa da ɗaliban yankin katagun waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina suka kawo takaddar gayyatar rufe daura mai taken ayyamul aqida wanda suka gabatar watanni baya kaɗan da suka wuce wanda za a yi wannan taro ranar alhamis 27 ga wannan wata sannan za a yi shi bayan sallar la'asar a dai masallacin da aka gabatar da wannan daura a rabar masallacin jami'u sunna da ke unguwar makaballi gaban masallacin idi ana gayyatar 'yan uwa da fatan za su ba da haɗin kai wurin halartar wannan daura. Dakta Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a madadin 'yan kwamati da kuma dukkan wanda suka halitci wannan muhadara muna miƙa godiyarmu ga malam usman giyade a allah saka masa da alkhairi kamar yadda malam ya biya ni kafin ya fara a shi malam shaibu da allah bai sa ya samu damar zuwa ba a shi ma a miƙa mana godiya a gare shi kuma hidimominsa da suka uzurin da ya zo masa allah shige masa gaba Allah taimaka tafi da zai Allah kai shi lafiya shi ma malam muna jaddada mika godiyar mu Allah saka da alkhairi abinda aka yi mana nasiha kai Allah sa mu kiyaye kuma Allah sa mu amfana Allah kuma halattar mu nan da shi kuma nasiha da malam mana duka Allah sa mu shi a cikin mizanin mu na kyawawan ayyuka Allah saka da alkhairi malam mu gode jazakallahu khair
Thank you.